ba koyon baya ba ai maka haihuwa ila ka yi sa'a a haifan maka yan biyu a nan dakin da yan biyu a can dakin kuɗi kenan madadin ka sai ma kowa ila yanzu maza ne ka gara guna takwas kenan ko kuma awaki takwas to amma ila sai ka auna ko ila ya zama ka sauki ko kuma a baya ta sauki ba ne kusan dai kai ra'ayinka kenan sai ka ce to bari ka nemo saniya ka yanka ma duka yara to shi ne ma da yake cewa la ya hada likdara wannan fuska ta ta ɗaya kenan fuska ta biyu ta likdara din kamar ta halatta a can shi ne ni in kawo kuɗi wancan ma ya kawo kuɗi wannan ma ya kawo kuɗi sai ba haɗu sai mu siyo saniya misali an maka haihuwa yau ne suna ni ma an mana haihuwa yau ne suna wanda ma an mata haihuwa yau ne suna mun haɗu mu biyar mun shi da mu bakwai sai a ce to kowa ya kawo muni rabon nawa da aka siyo rabon dubu hamsin wannan ma na hamsin wannan ma na hamsin in ka haɗa dubu ɗari uku da hamsin sai ka mu siyo saniya mana shi ma ishtirak ne yana cikin abin da ma ne shi din ma a nan la ya sihu bai inganta ba kusan dai wannan fasali abin da ya tattauna kenan tun a babin ma da ya faɗa mana matsayar ita cewa shi baya ganin yin haka kuma wannan ita ce matsayar imamu dare da hijira imam al-imam malik ibn anas Allah mu sun sarki ya mace rahama wanda yake cewa wala yusifu ra'as illa ar-ra'si kai baya isa sai ga kai mana kai ɗaya na dabba a madadin kai ɗaya na jinjiri ko na mutum suna kaga duk girman sa kai ne suke suna ka duk girman sa ce za ka yanka sai dai ka yanka ma yaro ɗaya kuma kaga inda wadata ka iya yin haka an maka haihuwa a satin da aka rantsar da ku san majalisar tarayya ko wani sanata aka ba ku na shiga ofis akawuntin ka na ta makyarketar a rage kuɗin sun mafi yawa amma ka haihuwa kila za ka yi tato a yanka shanu a yanka shanu a samo irin bujiman sannan yan kasashen turai ko kuma dai manya daga nan najeriya to kaga sai dai kai haka saboda duk girman sa kai da ya take ne to kaga kenan a wannan fahimtar duk girman sa a matsayin hakika dai ne da ita da wancan ragon dan shekara ɗaya dan shekara ɗaya da rabi ko wancan tunkiyar shekara ɗaya shekara ɗaya da rai ko wancan akuyar shekara ɗaya da rai ko na makamanta ka duka imar su ɗaya ce a daidai wannan lokaci don haka kai na dabba baya isa illa an ra'asi sai dai a madadin kai na mutum wanda ce haza bi tamani wannan da shi akwai bugun da aka sa haza mimma to khaliqu fiha sai zama na cire bisa mani amma dai duka ma'anar babu damuwa hada wannan bayani bi tamani a cikin shi to khaliqu fiha la haqiqatul hadiya wal udhiyya in ka kalla wannan bayani wanda waɗanda suka halatta sun halatta ne a baji na siyasi suka ce to ai abin da ya hadaya abin da ya dayya wanda aka halatta a istira ai shi a fiƙa suna kama damar istirab ya halatta a can ko ya halatta a nan to shi ne ma da ke cewa maganar a dunkule in ka kalle ta da kyau to kali ku fi hada aqiqatul hadiya wal uluhiyyata ita aqiqa ta ta bamban da hadaya kuma ta ta bamban da layya akwai wasu fuskoki da suka sha bamban fuskoki dangane da abin da ya shafe su a waƙi da kuma fuskoki dangane da abin da ya shafe su a nasoshi na shari'a. Malace kada da kallaru jami'i, al-Imam al-Kallar ya faɗa a cikin jami'in masa'il da Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah madaukakin sarki ya mace rahama. Yace babu hukumin jazuri an sabati babin da ke magana akan abin nan yanka raƙumi an taba ce a madadin abin nan guda biyar a madadin yara guda bakwai sai mu sa mace haihuwa ko da yaya guda bakwai ko ko su bakwai a mata haihuwa sai su har haɗa kuɗi sai su siyo saniya guda ɗaya sai su yanka a madadin waɗancan jirajirai guda bakwai da ake musu yankan suna a yau ko kuma a'a su abin nan shi an mata haihuwar yara bakwai sai siyo sa sai yanka a madadin su duka bakwai da to shi ne kulla baki a wannan da wannan takin cewa أخبرني عبد الملك ابن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله yace Abdulmalik ibn Abdulhamid ya bada labari cewa lallai baban Abdullahi wane ne baban Abdullahi yana cikin Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya mishi rahama yake cewa ya tambayi Ahmad ibn Hanbal yu'aqqu bi jazurin anan wurin haka tambayar ta yu'aqqu bi jazurin za a iya yin aƙiƙa da raƙumi haka yi tambayar shi za ta yi ɗaukar na'am a matsayin ittifaki ko imani na malamai za ta yi ɗaukar na a wani yanayi na cewa akwai sabani to yake ce maki wa afkumin da zuri za ke yin danye da rakuni a samu rakuni a yanka a madadin dabbar hakikar wani yaro haka yi maki tambaya a yi afkumin da zuri kala shi kuma sai ce mashi wa kala laifi kamar haka yake a na wasu ko amma akwai inda ya sa a laisa ka da kuka da jasuri a ce ba ya tabbata dama ana akika da raƙuri ba wanda bugun da yake a hakan kamar ya lissafin ya fitowa fili amma na wani ya ce yi akku bi jasuri wa kala laifi kada kuka bi jasuri sai zamana amsar kamar ba ta fito ba yadda ta fito a can ita ma haka amsar ta fito amma ba kamar yadda yake a can ba yace alaysa kada hukka bil jasuri ashe ba ya tabbata ana yin layya da rakumi ba a ana yin hakika da rakumi ba nan kuma da yace wa kana laisu yace sai laisu yace amma ibn hanbal yana bayar da amsa kenan kada hukka bil jasuri ai ai ya tabbata ana yin hakika da rakumi kaga ya bata amsa kenan kullu sai na ce mai yu aqu bi jazurin an sabati to an zo wata matsala za a iya hakika da rakumi a madadin yara bakwai ya bari ibn hanbal yace ana lam asma fi zalika bi shay gaskiya ne ban taɓa ji wani abu ba na ya ilimi ko na dalili game da haka wara aitu mada yake cewa shi abdul malik kenan imam lahabi da yake cewa sai na ga malam sai na ga ibn hanbal Allah ya mashi rahama la yanshe su li jazuri la an tabatin fil hukuki kamar bai ga nishadi bai saki jiki ba abun bai mace ba a ce a yi aƙiƙa da raƙumi a madadin yara bakwai na ga bai da nishadi a kan haka to da bai da karfa shi ma sai ya bada da amsar sai na dai ba mu dalili dan ba wai yana yi da ra'ayin shi wani da sai na dalili da kwarin gwiwa shi zai faɗa amma dai babu dalili bai taba gani ba kuma shi bai ji maka ba sai shi ko malaman shi sun faɗa haka ba kultu malamin ibn al-qayyim yake cewa to ni kuma nan sai na ce nan ma kana da hadin dabi'a yayin da wannan abin yanka ya kasance ta kasance ita dabbar hakikar jariyatan masjara fi da'il mawludi tana gudana ne a magudanar fansa ga abin haihuwar aka dabbar da za a yanka ana yanka ta ne da niyyar fansa ga wancan yaro sai ce yayin da hakika ta zama tana gudana ne a haka to kadar mashru'u fiha daman kamila abin da yake shari'a shine a yanka jini cikakke jini cikakke shine dabba daya yaro daya dabba daya yaro daya dabbar girman ta ba zai kara mata kima ba a ba ta yara ne yace ina ga a shari'a haka ya kamata a yi yace ni ta kuna nafsun fida a nafsi domin rai ta zama a madadin fansar rai rai na ɗaya na saniya ko na raƙumi ko na rago ko na akuya ko na tunkiya a madadin fansa ga ran wancan jinjiri ba a ce rai ɗaya na saniya ko rai ɗaya na raƙumi ko raƙuma a madadin rayuka biyu uku hudu bakwai na yara ba. In mara za ka auna sai to ai rayukan yaran aikin tsira saniya. ya za yi kuma a zo a ce su da suka fi kuma su ne za a yi ba yar haɗi ai kamata a ce to a yanke rayuka biyu na shanu a madadin rai ɗaya na mutum wana kiyasan sama kenan kama za ka ce a shi babba ya yi haƙuri a yi mai haɗi a raba mashi wani abu da bai cancance ke ba shi ya wuce shi ma a raba musu biyu abu ta ce a wannan lissafin bai yi ba to ce alal akalli rai da rai rai na ita dabbar da za a yanka kamilatan ta zama a madadin fansa ko fansa ga shi rai na yaron kamilan to shine yake cewa wa aidan kuma falau sahabi hadin jarawa da a ce yin tarayya a cikin hakika ya inganta ya tabbata da ma hasanar maqsud min jarafati jami'an alwaladi da manufar zubar da jini a madadin yaro ba ta tabbata ba manufar da ba ta tabbata ba kenan yace fa inna iraqatan dani domin zubar da jini a madadin yaron da aka haifa ta kawo an wahili wannan zubarwar tana aukuwa ne a madadin yaro ɗaya na abin da yake nufi duk dabbar da ka yanka za ka kinin tashin farko zai wani irin tsalle ya zubi to ko da saniya ka yanka tsallen da jinin zai yi da kwararar da zai fi ya gama zubar shi a ce mahauci zai fara bita duka na mutum ne yi ba mu san inda ka samu aka raba ba kuma kuma ba zai rabu ba sai ka ce to farkon jinin na yaron karshen jinin na yaro ne ya aka yi gane farko aka yi gane karshen sai da cewa idan aka yi maku haihuwa ku zubar da jini na aiki ta hanyar yanka da barakila a madadin yara to kaga tun da haka ne saniya girmanta da yawan jininta ba zai kara mata wata kima ba a ce to jinin ta yi karfin yaro daya a ai yaro ne ya fi karfin jinin ta ko yara biyu ne suka fi karfin jinin ta sai dai a bar ma yaro daya mara yake wa ya kudu da ba ka da auladi a karajin da hali fakar idan ka yanka saniya a madadin mutane biyu ko uku ko bakwai zubar jinin farko ta yaro ne shi ne malaka ta to sauran yaran kai masa hakika kenan yake a ina fa wa yahsulu li baqi al-awlad ikhraj al-lahm faqat ragowar yaran kawai an fitar da nama a madadin su ta ce wannan an mace hakika wannan kuma an ba da sadakar balan ranar sunan shi wani an bai hakika wani an ba da sadakar balangu kaga shi yanzu wanda ya ji an ba shi balangu yace lallai ta tabbata baba ya dan taba son kai ko da ya tuba ne muna yara ya taba wato mu ne aka yi sadaka da balangu a madadin hakika shi kuma wannan aka yanka mata hakika to mu je su ta ga ba ta zuriya tun a lokacin sai wani kai ne yana ga sai nan farko ko da kayan kasa da niyyar mutum bakwai jinin dai na mutum ɗaya ne mutum shi da kuma sai dai kai masa sadaka da nama karara ba a madadin mana yake wal mafasudu abinda ake nufi nafsul iraqati anil walad shi kanki zubar da jinin kwarare wani jinin dabbar a madadin yaro ɗaya in kana da sha'awar saniya za ka yanka ga abadan da aka haifa masa guda biyu ko uku ko bakwai to sai dai ka nemo shanu gwargwadon yawan su shi kenan ka fita daga sabani mala yake cewa wa hadal ma'ana bi aibihi huwa alladhi la hawa man mana al-ishtirak fil hadi wal udhiyya yace wa hadal ishtirak a wa hadal ma'ana wannan ma'anar da muka hararu cewa lokacin da jini ya zuba yana zuba ne a madadin mutum ɗaya. To wannan ma'anar a karan kanta wanda zai da hawa umar mana alittara ita ce ma'anar da wanda ya hararo hana yin tarayya fil hadi wal uluhiyya cikin lai hadaya da layya ya fi fahimta abinda yake ishara zuwa gare shi fahimta ta al'imam malik ko wasu daga cikin malaman malikiya cewa hatta waccan tarayyar da aka halatta hadisi a muslim da tirmidhi da samu da ibn hanbal da sauransu cewa ya halatta mutane bakwai su yi tarayya a cikin saniya ko mutum bakwai su yi tarayya a cikin jazur rakuni sai shi aliman malik sai ke fahimtar makaruri ne bai kamata ba saboda dalilan da yake kallo ya ga hadisan amma yana ga wani al'amari ne da annabi ya halatta a wani lokaci ke bantacce kuma lokacin ya riga ya wuce yanzu wani ya zo ya ce zai yi to kamar ya riga ya bar wurin amma ba haka ba za ka ta hadisin da ke cikin musulun hadisin sai na jabir dan abdullahi Allah ya yarda da shi shi kan kana malikin ya ci kace a cikin wasa kaga ba za ka ce bai san shi ba kenan ya riga ya san shi karara shi dai ne kuma al-Imam Tirmidhi da wasu daga cikin malaman hadisi suka fitar da shi to sai yake ga lokacin da aka yi wannan tarayya ba a yi aiki da wancan hadisi ba domin shi hadisin ya yi aiki ne a wani lokaci ke bantacce to sai yake ga tarayya a hadaya ko tarayya a layya ba sai inganta ba ba da tabbata ba ma'ana makaruhi ne makaruhi ne a yi amma magana mafi inganci halatta to da wancan hadisan tawilin da za a yi cewa wani abu ne a wani lokaci da aka kebance shi yana buƙatar dalili da zai tabbatar da haka wanda kuma babu shi har ma wasu malamai suna karawa cewa ai tarayya ma a mutum bakwai ke tarayya a saniya a layya ai ba da an ma ƙara huda a wasu za iya cewa ku bakwai ku haɗu ku sai saniya mutum biyu mutum biyar a cikin ku niyyar layya suka yi mutum biyu kuma a cikin ku su ba layya suke iya su kin sami suka gida amma dai ban da kashanci kawai ake iya layyar ba inda ya yi kama suka ce sa su suna da ragon da za su yanka wannan naman kawai na naman balangu ne naman sallah ne ba naman layya ba ne layya ga can za a yanka wani katar rago aka ce ko haka ne ma ya yi ko da inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kulli imrin ma nawa wal umuru bi maqasidiha kowa zai tafi da gurgudan abin da ya yi ya kamar shi kashin wajen alfawaid da kafiyya wajen malamin usul yace wancan dalili shine waɗanda suka hana tarayya a hadaya da layya suka haramu amma bayani ya gabata cewa dai ko karhancin babu walakin sai dai sunnatu walakin na sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a haqqu wa aula an tuttaba sai dai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ta fi cancanta ita ta fi dacewa da abi wa huwa alladhi shar'a al-ishtiraka fil hadith fil hadaya shi din ne sallallahu alaihi wa sallama ya shar'anta yin tarayya a hadaya kamar yadda muke shara da wancan hadisi da Jabir bin Abdullah da ke cikin sayi Muslim shi Jabir na kuma yake cewa mun soke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a shekarar Hudaybiyya saniya mun soke rakumi shekarar da aka yi Hudaybiyya mutum bakwai suka hada a rakumi daya ko mutum bakwai wasu suka hada a saniya daya wancan haka suka yi rukuni rukuni kaga ya tabbata kenan amma yana dan yana nuni ga abin da ya tabbata kuma haka ya kamata yace wa shuri'a fil haqiqa an al gulani jamaini mustaqillai to ya dawo kan hakika yanzu ya tabbata kenan ana tarayya a daya da daya sai ce amma ita hakika sai aka shar'antawa uba a madadin yaro guda namiji da aka haifa mashi to ya yanka dabbobi guda biyu mana ya zubar da jinin dabbobi guda biyu mustaqillai ne waɗanda suke cin gashin kansu wanda kada ya nemo tutun wa bai bar da tutun wa rago wannan dubu talatin wannan dubu talatin amma wannan shi kaɗai dubu sittin sai ce bari ya sai na dubu sittin din tutun wa to ban da shi ya yi ba a ganin haka ta wuce daga dawayen ashirin da biyar biyar ta ce kai kayan ka biyu kai kuma abin nan yanzu kamar a mutane na ce kun je kasuwa ga wani yadi dari biyar biyar ka ce da yan kudin ka yadi hudu hudu kila zai ishe ka dubu biyu dubu biyu dubu biyu dubu biyu ka siyo kana biyar a ga dubu goma kenan wani shi kuma sai ya siyo wani boyan shi kuma yadi hudu shi ma dubu goma sai za ka dinka kullum ka dan wanke naka ka fito shi kuma kullum ya wanke wannan dai ya fito waye waye ta daga sai wanda mace ya ce riga dai gari ba a san duk ta dama na wannan amma dai dan murkitawar rai da bulu da mai ruwan sama da mai ruwan kasa da mai ruwan yamma da bulu zai ce to wannan da yake ne karamin farashin da ya yanka biyu ya yi wancan da ya dunkula farashin ya tusa wa guda ɗaya saboda jamai ne ake bukata mustaqillai ne la yaqumu maqama kuma jazurul wala baqarat wannan da haka abin yake to da rakumi da saniya ba za su iya tsayawa a matsayin waɗannan dabbobi guda biyu da aka ce a yanka wa yaro ne ba wani ce wallahu a adam Allah madaukakin sarki shine masani wannan shi ne karshen abin da shi ne wannan fasali na goma sha biyar matsala ce khilafiyya malam ya tafi kan cewa gaskiya ba a tarayya hakika sai da mu shafi suna ga ana yi me dalilin su suka ce kiyasan akan abin da ya shafi hadaya da layya tunda ya halatta a can suna ga anan ma ya halatta kamar kan ga irin ta'alidat da shi aliman ibn al-qayyim ya kawo wanda yana ga dan su lura da waɗancan dalilai ka yanka ma kowa nashi ba sai kun yi istirak ba mun mu iya cewa dama wannan mutum shine abin da aka geno aka yi kuma yana da dalilai da hujjojin da lallai suna da kyau a tuya a kalle su to sai al-fasl sadis ashar fasali na goma sha shida هل تشرع الحقيقة بغير الجانب؟ شن أن شرعا تين حقيقة دوان الأواكي كالإبل والبكر أم لا؟ kamar shanu da rakuma ko a'a wannan ma matsala ce za ga malamai na kulla mata bari musamman musamman za ga sun kulla mata bari in aka yi man haihuwa yanzu wacce matsalar da muka wuto tarayya yanzu ba a maganar to yanzu ne za a fara maganar to wai shi rakunin da ita saniyar wai ma ya halatta in ka sa shi kan kawai akan haihuwa yaro ɗaya saniya ɗaya yaro biyu yara biyu shanu biyu yara uku shanu wai ma to ya halatta ko ko dole sai jinsin awaki in an ce a gana ya haɗa da fararen awaki da jajayen awaki mazan su da matan su to shine matan zai bayani yace wa qad yakala fal fuqaha malaman fiqhu masana shari'a sun yi sabani hal ya komo gairu da ganami makama hafil haƙiƙa shin wani awaki zai iya tsayawa a matsayar ta a haƙiƙa mana saniya za ta iya isarwa a madadin akuya ko rago ko tunkiya a haƙiƙa ita matsala ce da malamai suka yi sabani ka da ibnul munzir ibnul munzir ya ce ya ce wa fil aqiqati bi ghayri al-ghanam sun yi safani game da yin aqiqa da wani awaki barawai na ana da sai muka roito daga Anas ibn Malik annahu kana ya ukwa waladi ibnu ya kasance yana yanka dabbar aqiqa ga danshi ya kasance yana yanka rakumi a matsayin dabbar aqiqa ga danshi amma ya haihuwa sai yanka akika ya yanka rakuri ya raba naman al'umma ta amfana kaga wannan sai daga cikin dalilai kenan wa ana bi bakkarata annahu nahara an ibnihi abdurrahman da sura daga abu bakkara an samu ya yanka wa ɗan da aka haifa mai wanda ya sa suna Abdurrahman ya yanka mace raƙumi fa aka ama ahla da basara sai ya ciyar da mutanen basara sun masaka da sun masaka akwai bugun da aka share harafin an sun masaka an da hasan wasu bugun sa sun masaka da hasan tafsir ne kuskure ne sun masaka an da hasan sannan ya koro hadisi daga al-Hasan al-Basri kada yace kana ana ibn Malik ana san Malik ya kasance ya rufu awwala da inda su yakan yankawa abinda aka haifa maki rakumi mana yakan yanka rakumi a madadin hakikar dan da aka haifa mai kaga kenan ana yanka rakumi wannan kuma dama matsalar sabanin da ke bai kai sabanin na baya ba ثم ذكر من حديث يحيى بن يحيى sannan ya ambata daga hadisin Yahaya dan Yahaya wannan ta yi da cikin rijal ne na Imam Al-Bukhari ya yi fita hadisai da dama daga gare shi yace haddathana Hushaymu Hushaymun Hushaym ya ba mu labari anna Uyayna ibn Abdurrahman daga Uyayna dan Abdurrahman an abihi daga baban shi baban shi din shine al-mundir din kenan anna Aba Bakr nan na ila ya rubuta anna Aba Bakr ta ko anna Aba Bakr ta lallai Abu Bakr ta wani da na gudunuhu Abdurrahman an haifa mashi ɗan shi Abdurrahman an haifa mashi ɗa Abdurrahman wa kana awwala mawludin wani da fil basra shine abin haihuwa na farko da aka haifa a basra fa nahara an gujazura sai ya yanka mashi rakuri fa aqama ahla al basra sai ya ciyar da mutanen basra rakuri ya samo na musamman ya ciyar da mutane ce kusan kowa ya samu ya dan amfana bari ya amfana wa an karba su su zane sai wasu suka musa wannan abin da yi ga raka yin karaguni ya kaza ya kaza wa kada yace amara na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi shatain an al-gulam wa an jariya bi shatain sai suke ce mai to mu dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci mu yankawa namijin da aka haifa ne a waki guda biyu har kai awaki biyu ya kamata ka yanka sai ka yanka rakumi ɗaya sannan ma'anin jariya bi shatin ita kuma mace an umarce mu da mu yanka mata akuya guda ɗaya wala ya juzu an yi haka da gaira zaɓe ita mu ne bai halatta mu yi wa yanka wani abu da ba wannan ba ko da mu muna nan akan haka muna nan akan haka kaga suna ƙoƙari su taimaki yankan da ya yi ba haka ya kamata ya yi ba saboda dabbobi biyu ya kamata yanka tunda namiji aka haifa mai amma me yasa yanka dabba guda ɗaya ita ce wannan rakumar mara yake cewa rawaina a yusuf ibn malik mun rawaito daga yusuf dan malik annahu da kalama abni abi mulaika ya shiga tare da shi da ibnu abi mulaika ala afsata binti Abdurrahman ibn Abi Bakrata wannan shine mai kuskura ina ga wanda aka sa ibn Abi Bakar ko wanda aka sa ibn Abi Bakrata ba wannan ba wannan tawon da dan abi wanda ake nufi shine Sayyidina Abi Bakar khalifa na farko a Siddiqu kenan kafin sunan shi babu tawon ba za ka ce mishi Abu Bakrata ba kuskuren gungu ne ita wannan hafsa din ya ce ta Abdulrahman dan Abubakar wanda yana ga ya sha maimaituwa a wurare za ka yi ta gani a hadisai da wurare na tarihin al'ummar farko radiyallahu anhu wanda lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama zai rasu a ranar da zai rasu ai shi ne ya shigo da asuwaki har Annabi ya ji asuwakin da kallo har ta ce kana so ne ya nuna ne yana so ta karba ta tsabtace shi ta tausasa shi ta gyara shi ta bai wa annabi a so to shi ne nan ga mallan ya yi aure ya haihu mace ce ya sa mata suna hafsa ya sa mata suna hafsa sai ce daga sun shiga wajen hafsa diyar abdulrahman shi kuma Abdurrahman dan sayyidina Abi Bakr wa waladat lil Munzir ibn Zubair gulama ta haifai ta haifa wa al Munzir dan Zubair dan Awwam wani yaro auren na zumunci ne shi kuma na al Munzir da da ne ga yayar Aisha sayyida Asma bintu Abi Bakr an ce ma auren kaso kan ma Aisha ta hada shi shi Abdurrahman din ma ba ta gani ya yi tafiya na ta ya je sham ko ya je wajen iraki kawai sai ta ga a ga hafsa diyar ɗan uwanta abdurrahman ga almundir diyar ƴar uwanta asma'u kuma duk sai isa aure yake so ya daura aure in ka isa za ka iya isan sai kawai ta ce a daura aure an ce ya dawo ake mata mata ya ma aure hafsa aure wa daura mata aure a ga ya da kamar ranki ya baci ya ke ce maki kamar da kamar ranka ya baci ke inda ya ita dai na ita ya sallama me yasa ya sallama saboda ya tabbatar ba za ta yi abin da bai kamata ba kaga in yanzu ne wani ko da an ya kamata sai ya nuna shi shi ne uban wani kullum zai nuna shi shi ne uban kafin a rufe shi a kalla kuma a ci gaba da al'amura amma wani inda kuɗi fa yanzu ba zai ƙi ba yanzu kawai ka ɗan yi tafiya kwana biyu kafin ka dawo sai aka ce matar shugaban kasa ta aurar da yarka ga kaninta in ba isa ba shiru za ta yi kaga wajen aisha ga hadisi da sannan ma za ka yi ce to Allah ya sa albarka ai zaman lafiya sai shi yake so ai mana a ci gaba da zaman lafiya ku ci gaba da fata ba ya iya fata ko kuwa wa duna zalika ne to amma kawai sai ce tunda Aisha ta yi ya sallama ita ma Hafsat ta ce ta amince za ka suka yi zaman lafiya to shi ne ita Hafsat sai ta aiki ta ga yadda auren da zumunci ne ta ko'ina ita kuma Aisha wannan haihuwa aiko ita aka yi mawa dan da namiji sai killa za ta zama to a ba ta daura aure ba tana da karfi ta nan tana da karfi ta nan to shikenan sai Hafsa ta haihu bayan ta aura da Munzir sai ta yi tilali to shine shi Ibnu Abi Mulaika da Yusuf Ibnu Malik sai suka shiga suka shiga wajen wajen almundir akwai bugun da yake nuna kamar wajen hafsa suka shiga da za ga tangiran suna nuna cewa kamar wajen hafsa suka shiga amma akwai bugun da za ka ga suna ishara kamar wajen almundir din suka shiga to kuma a lokacin ai ayar da hijabi ta sauka namiji ba zai shiga wajen mace ba sai dai in akwai muharraminta to kila da iya yiwuwa wajen nata suka shiga tare da waɗanda ya kamata a ce su yi shiga ko kuma da suka zo gidan shi almunzafin suka haɗu da shi sai da giri ke koma wa ɗan shi fakultu shi ne shi yusuf ibn mahir yake cewa sai na ce hatta a kaita da zura ni na fata a kasa halla a kaskata da zura ko kuma halla a kaskata a kaskaci da zura ina ma da za ka yanka rakuni ko kuma ina ma da za ki yanka rakuni fakala damirin sai koma zuwa ga namiji kenan ko kuma fakalat sai ta ce ma'azalla Allah ya tsare ni kana ta ammaci ta kunu muggona ta kasance tana cewa wannan jumlar za ta iya hawa kan kowa shi al'ummar zai iya cewa zai cewa ita gugun ita ma haka za ta ci ita ma haka za ta ci ya ce ani da gulami shata ne ya ce na ji aisha tana cewa in an haife namiji a wajen gobi biyu awaki biyu za a yanka mai wa anil jariyar shatin ita kuma mace za a yanka mata akuya daya wannan bayani ya sha gabata to da ka mu ba za mu yanka raƙumi ba abinda muka ji sai da Aisha tana cewa to shi da mu faka da mali al-imam malik ibn anas yake cewa as-sa'al fil aqiqati ahaqqu ilayya min al-ibd wal bakari yanka tinkiya ko akuya a hakika ni shi na fi so fiye da raƙumi da saniya yace wal ibd fil hadi ahaqqu ilayya min al-ghanami raƙumi a hadaya shi na fi so fiye da akuya والإبل في الهدي أحب إلي من البقر راكمي أهدايا في نفسه في يد الثانية kenan a hadaya ya fi son rakumi in dai hadaya za a yi ya fi so a yi da rakumi amma in hakika za a yi ya fi so a yi da tsinkiya ko kuma dangin gana awaki kenan fararen su ko jajayensu kada ibn al-munzir ibn al-munzir sai ce wala anta hujjata marra'a ibn al-munzir yace me yuwa hujjar wanda yake ga annal haqiqata tujzibu bil ibn wal bakar ita hakika tana iya kisa a yi ta da raƙumi ko kuma a yi ta da saniya kawai nabi sallallahu alaihi wa sallam fatan annabi sallallahu alaihi wa sallam da yace ma da wulani haqiqatuhu kowane yaro yana tare da dabbar hakikar shi ba a hari kuwa an gudama da haka in ba ku haihuwa ku zubar da jini sai suka ce to ya kaga ba a hari ku an gudama yake jinin wata dabba bai mana ba tun da ya yi shuru kowace ta yi in dai cikin al'an'amu ne samaniya ta azuwa min al-ba'mi min al-bakar min al-ibl ithnain wa min al-bakar ithnain dan za ka samu dangi biyu nan ko min al-ba'm ithnain wa min al-ma'z ithnain shi ma ka da ka samu dangi takwas to in dai a cikin su ne wanda ke kira su al-an'am ko balimatul an'ami to in dai a cikin su ne tayi saboda ba hadi ko an godda ma yace ku zubar da jini ولم يذكر الدم دون دم هو غير دم wani bugun ya ce gaira dami ko nuna dami duka ne ma'anar ɗaya bai ambaci wani jini ba banda wani mana bai ambaci wani jinsi na dabba ba banda wani jinsi na dabba bai ambata ba fa ma to bi hadil mawludi ala qadri hadha yujib da ka duk abin da aka yanka ma abin haihuwa a bisa zahirin wannan hadisi to ya ishe shi wai dudu an yakuna qa'i kuma ya halatta wani ma mai magana ya ce inna hada mujmalun ai wannan magana ce a dunkule wa qaulun nabi sallallahu alaihi wa sallam an al-gulami shatani wa an jariya shatu mufassarun wal mufassaru aula min al-mujmal to nan ya kawo ya dawo ne fassara ne kaga wanda yake ga a iya yi da rakumi a iya yi da saniya to dalilin shi shine a ya ce ma da kula ne a fikati fa hadithu an ko dama to shine ma da yake ta kama ai wanda shi kuma yake ga baya halatta ai shi kuma shi ma ya yarda da wannan hadisi amma shi ka'idar da zai dauka sai dawo wajen malaman usul sai su ba shi kayan aiki malaman usul fiki sai sai maka to ai wannan hadisi ma da kula ne a fikatu hadisi ne mujmal in an ce mujmal shine ما يحتاج إلى غيره في التعيين أو بيان صفته أو بيان عدده duk abu mujmal shi ne abin da yana da buƙatar wani nassin da zai ayyana shi ya ce kaza ake yi ko kuma ya faɗa siffar abu ko kuma ya faɗa adadin abu da Allah ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kalmar quru tana ɗaukar ma'anar jini tana ɗaukar ma'anar haila sai wannan mujmal ne yake nan me zai fassara shi abinda zai zo ya ayyana mana jini ake nufi ko kuma haila ake nufi to sai da na cewa aqimus sala ku sai da sallah wannan mujmal ne mene mana bayani cikin lafiya hadisai da wasu ayoyi da suka yi bayanin siffar sallah sai ce su ne mufassirai na wannan mujmalin sannan ko a ce a yi bayanin adadi Allah ce wa atu zakata ya jama'a ku ba da zakka kaso nawa a cikin nawa mujmal kenan to me ya fassara shi na soki da suka faɗi abin da za a cire adadin kaza in ya kai kaza za a cire adadi kaza dole shi ne ya fassara shi to sai ce maka da ya ce fa a hariku an hudama mujmal ne yanzu ba shi za ka ɗauka kai tsaye ka je kai yan kirki ba kana buƙatar wasu hadisan da za su fassara masa sannan sai ka haɗa kai aiki to wani hadisi ne ya fassara shi da annabi ya ce hana da gulani shata ne ya ce duk abin da aka haifa to zubar mace da jini shi kenan da aka yi ga wata da ya aka haifi namiji awaki biyu da ke sharo biyu ba da ke rakuma biyu ba yanzu nan ya fassara maka me ake nufi da fahari wani gudama sura wani shi ne mufassir ko mufassar na wancan abinda za a zanta a matsayin abin da zai fassara mana wancan wa an jari ya shafi ita kuma mace za a yanka mata akuya guda ɗaya mana yace in ka kalla wannan zai zama mufassir shine mufassir na wancan wanda yayi mana bayani yayi mana filla filla na wancan wal mufassiru aula min al mujmal shi kuma abin da ya zo da bayani filla filla shi ake gabatarwa akan abin da ya zo a dunkule ya zo ya ce to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin sallah har ya ce sallu kama ra'aytu nuni usalli sai ce yana ai Allah ce wa qimu sala in gane ka ce kenan to sai alwala sai ya ji iska ya kada alwala ta bushe shi kenan sai ta Allah ce wa aqimu sala ku tsayu a sallah to mun tsaya ta ce kaga wannan bai aiki da abin da aka ce ba ba fi musala hudman kana da bukatar abin da zai fassara shi shi kuma annabi shi aka bai wa qur'anin nan wa ma atakum ar-rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantau daga shi zai bayani shi ne mai bayani daga dai maganar da mafi yawan malamai suke a kai ya halatta a yi da rakumi jimburu suna ce cewa za ka za a yi dai yadda za a yi hakika da rakumi amma da za ka taƙaitu a kan waɗannan dabbobin da ya yi in ka je aliyar ka komai ya sai ka ɗauko waɗancan sai ka yi wannan shi ne abin da wannan fasali na goma sha shida ya ya ya ya ya ya gina a kai sai alfasul sabi wa ashir fasali na wa alaikum assalam
Thank you.
Eh, Tania. Eh, shi kamar Allah Malik ya bayar da amsa aka yi cewa a wajen hakika daɗin nama ake so. Saka kwaliti ake so ba kwantiki ba. Surakacin da fansa ka zo yi, ai kaga za ka zo da mai kyau ne. yanzu ka je gidan shugaban jam'iyya da shakkar yaki goma dubu hudu kuma so kake sai da kai takara a kan yaki goma dubu ɗari za ka da ita ba fan fiti ba ka je miki da misali yadda kai to ga wannan da ya bude sai ga irin a tamfan nan da fi kare karya karmi dari in ba ya samu zai ci a wuce da su ɗakin hawaye sai yanzu in ya bayar da wannan ba zai ci dace ba suke don malik yana ga hakika ana kallon daɗin nama ne kuma daɗin nama na cikin ƙananan dabbobi don za a je fansar sai a je da masu kwaliki ba magana ba ce ta a yawan a ciyar da mutane amma aka je hadaya a tonon wurin kaga ya dama mutane ka tara abincin ake so kwantiti ake so suna ka sai a je fansar da mai girma amma duka biyun sun halatta a yi jinsin manyan da jinsin ƙanana amma dai waɗannan ƙananan da layyar da hakikar daɗin naman ake so to sai a yi da su wayannan ƙananan kenan sai ce alfasulun sabi a shara fasali na goma sha bakwai yi bayanin masu ha cikin bayanin wuraren da ake ba da wannan hakika suwa da wa ake raba mawa da wa da wa ake ba مالك قال الخلال في جامعه الإمام الخلال أبو بكر الخلال يا فتاة جامع مسائل الإمام أبو أحمد بن حنبل في باب الذكر ما يتصدق فيه من العقيدة ويهدى cikin babin da ya ambaci abin da ake sadaka da shi daga naman hakika da kuma abin da ake bayarwa kyauta akwai na sadaka akwai na kyauta ni ka faɗi a nan injin da ke sa a bada sadaka shi ne tausayi in kana tausayin mutum sai kai ta ba shi sadaka injin da ke sa a yi kyauta kuma soyayya da kauna yasa ko yana da abin sai ka ce ɗauka ka ƙara ko ya fi ƙarfin abin sai ka ce ya ɗauka ya ƙara saboda kauna ta sa ka bai shi ko wancan tausayi ya sa ka bai yasa kyauta za ka masoya kawai ake ba sadaka kuwa har makiya sai ka zo kawai ka zube ka ce ku ce duk wanda ya zo ku baki ba za ka ware ba ka ce ban da wani da ya mana bannaran nan ko shi ya zo ku ba shi yau rana ce ta tausayi injin ne ya mutu yake ta abbara na abdullahi ibn ahmad anna abahu qad ahmad abdullahi dan ahmad dan hanbal ya ce lalle baban shi ya ce alaqiqat ita hakika tukadu ana ci ana za a ci daga ita wannan dabba ta hakika wa yuhdi minha mai hakikar kuma zai ba da kyautar wani bangare to da haka a ɗiba a ci a yi kyauta na gwani ma da yake cewa in so samu ne ka yi noma ɗaya yanka ɗaya ke nan za ka yi sauran ka yi kyauta ka yi sadaka zamanin fahimta ce irin tashi yanka ɗaya ka ce da mai jego yanka daidai iya mai jego yanka daidai abin ya haɗu da mai wayo kuma sai ce to dukkan ragon a yi mai yanka goma shi daya mai jego daya jinjiran ma a ce mata daya eh a ce mata ta sha a mama gaba dai lallai a ci ba kayyadin me dole za a yi kaso nawa ko kaso nawa ba akwai masu rawa ce ka raba uku sai kai sadaka ka ba mabukata talakawa kenan sai ka ba masoya family and friends sai kuma ka aje kuɗi mana ce to dai gaskiya ana ci ana kyauta ita akhbarana ibnu ibnu isamin قال حدثنا حنبل قال سمعت ابا عبد الله يسال عن العقيده ناجي احمد بن حنبل انا تنبير shi game da hakika kaifa yusnabu biha ya za a yi da ita kana kaifa shi ita ita kai yadda kaga dama da ita kana wa kana ibn sirin ibn sirin yace ya kude ta isna ma shi ita kai abin da kake so kaga dama da dabbar ka ta hakika sai da lagu ta ga ce maki ya akulu ya akulu ha ahaduha masu ita za su iya ci kenan akara makalla kala na'am yace eh sai dai wala tukaru kullu a kada a cinye ta duka kada masu ita kuma su kasa su cinye duka walakin ya akulu wa yunai sai dai abin da ake so masu hakika su su yi shine su ɗiba su ci kuma su ɗiba su ciyar وكذلك قال في رواية الأسرم حكى يفتح رواية الأسرم وقال في رواية ابن الحارث حكى يتيازو أسكر رواية ابن الحارث وصالح لصالح ابن أحمد ابن حنبل ابن تابع شي أحمد كنا yace ya akulu wa yuka ebo jiranu ana so ya ci daga ciki kuma ya ciyar da makotai saboda girman haƙƙin makwabci wa kana da gubunubu abdullah sai dan shi Abdullahi ibn Ahmad ibn Hanbal kenan sai ya tambaye baba kam yuqsamu min al-aqiqa malan nawa za a raba aqiqa kana ma a habba yace abin da aqiqar ya ga dama ya ga dama ya raba biyu ya bada rabi ya rabi in ya ga dama ya raba uku in ya ga dama ya raba uku in ya ma a habba wa kana da maimuni maimuni yake ta sa'altu aba Abdullah na tambaya Ahmad ibn Hanbal ayu ukalu min al-aqiqa za a iya ci daga aqiqa kana na'am yuqalu minha za a iya ci daga gare ta kultu kam sai ce kaso nawa cikin nawa za a iya ci kana da a gare yace ban sani ba ban sani ba kaso nawa cikin nawa ban sani ba ya huta yace amman azani fa hadithu da mas'ud wa ibn umar amma game da lagiya to akwai hadisin abdullahi dan mas'ud da kuma abdullahi dan umar wanda ya yi bayanin ga yadda za ka raba shi suke ta za ka raba ka kaɗi yi ɗaukar wancan rabu ɗaya sadaka ɗaya kyauta ɗaya ɗaya kuma ma'abutan ta suke wannan kaga a gayye kenan yake ga za a iya ɗauko wannan kaso ya zo ya saka shi a cikin hakika sun makala shi sannan ya ce malakin da la'afika ta yi kada minha sai dai karka manta hakika ba ana ci daga ciki ba ce maka dole dole ka kyautar ba gaba daya kultu sai na ce yushi bihu hadi akalin kulutiyya yanzu kenan akwai kama tana kamance tseniya wajen ci da layya kana na'am yi uka ga mina yace eh ana ci daga ciki layya ma za ka ci daga ciki a kashi ma an ci so ka yi hakuri ka fara da wani yanki na naman layyar a hakika ma to za ka ci daga ciki kenan ce haka ake so وقال الميموني قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل يتي يهدي ثلث الألوهية إلى الجيران أنا سوى بعد تيبي سكوكنا نافا ليجر جدوا كما قمتا قلت سنتي الفقراء من الجيران سنتي أكرمك أن يتاج زيبا تنكاوا كنن دقا مقوتا قال بلا يتي إيه سوزيبا فقراء الجيران تنكاوا مقوتا سوزيبا ba wai rabo ne na kudin gora ba a zai rika kallon wanda yake ga ya fi karfin naman to ba za a baki ba sai a tsallake gidan shi sai a ba waɗanda suke da bukata kada ya ce tu shabbi hulafi kata bihi tu shabbi hulafi kata bihi yanzu kana kamancece ne da hakika da layyar kenan mana yanzu ka ɗauko hakika kana kamanta ta da layya wajen yadda za ta yi rabo kana na'am ya ce eh man shabba abihi fa laysa bi ba'idin wanda ya kamanta hakika da layya a waɗannan tsare-tsare na a ci a yi kyauta a yi sadaka yace bai tafi da nisa daga abin da ya dace da mahaifin shari'a ba kada da kalladu wa akhbarani muhammadu bin ali حدثنا الأكرم أن أبا عبد الله qila lahu fil aqiqa an cewa Ahmad ibn Hanbal Abu Abdullahi game da aqiqa yuddakaru minha mithlu al-azai ana iya aje naman aqiqa irin yadda ake aje naman layya kana la adari yace ban sani ba ya huta akbarani mansur mansur ya bani labari anna ja'faran haddatha ja'far ya ba su labari kala yace sami'tu aba billahi yus'alu an al-aqiqa naji abu abdullahi ana tambayar shi game da aqiqa ila da aka tambaye shi aka ce mashi yubu asminha ila qabilati bi shay'in ko yubatu minha ila qabilati shay'un yanzu za a aika wa unguwar noma da wani abu na naman hakika ƙoramu kana ina ganin shi ya ce na'am mana sai ya ba da amsa ya ce e kafila ita ce mai karɓar haihuwa ne wadda ta karɓar haihuwa ita ce kafila su a jahiliyar laraba kuma a shekarun har ma bayan zuwa musulunci mutum zai riga da fahari hatta da wata karba haihuwa ne muku yanzu ka ce ma mutane kowa ya kawo wata karba haihuwar ka ba da aiki daga ji da yadda su dan gwaji in yi ce kowa ya kawo ni ma zan kawo sai na ganin dai za a koma a samu iyaye mama da kika haihuwa ta karba haihuwa ta wance a gari kaza a wuri kaza to ga zai koma ya ta rubuto tarihi kamar su za suna abin nan shi yasa wasu malaman tarihi suke cewa wanda ta fara musulunta a mata ba Khadija ba ce tun kafin Khadija ako ta karɓa haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan matar ita fara musulunta ba zan iya tuna sunan ba kuma da wanda ya yi suna kuma suna ba sai darasin gaba me ya suna wata karɓi haihuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sananniyar mata ce an tuna wannan matar ta ce ita tana yana faɗowa ta gani ta san wannan na musamman ta ji cewa ta ji za ka ga ita tun tiri musulunta ta je ita ita ta fara musulunta haka su khadija su kuma suka amma in za musulunta lokacin ba ba da addinin bai ta yi gudun kenan ta yi gudun sai za su nan khadija ya kita zuwa ta tambaye ka wata fara musulunta sai da ke sai da Khadija a mata ko da ibnu salahi ta rarraba waɗanda suka fara musulunta manyan abubakar mata Khadija yara aliyu bararrun bayi sai bayi waɗanda suke cikin kaini na aikin bauta bilal to kaga mace ce ta shigo to shine yake cewa Qur'an qala na akbar bi Abdul Malik annahu sami'a Abdullah yaqul wa yuhdi ila al-qabilati minha sai aikawa mai karɓar haihuwa unguwar zoma da wani abu daga ciki amma idan an biya ta fa za a aika mata da shi aka ce dama ba za a ba ta bane a madadin kudinta a za a ba ta ne a madadin naman hakika suna kona daga asibiti aka ba ka ɗauke ta ranar suna sai aika mata da karfatarta kafar gaba ke bata yuhka an akaitu annahu udiya ila al-kabila tijina akka anil husayn an aika da an aika wa unguwar doma da naman hakika wanda aka yi wa al-husayn yanin nabi sallallahu alaihi wasallam kuka ce ahada ila al-kabila ya aika wa unguwar doma da wani kaso na naman hakikar hasan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan bayanan sun gabata cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya fitar a cikin al-Marati da sauran kadan kallal al-Imam kallal yake cewa akhbarana Muhammad ibn Ahmad Muhammad ibn Ahmad ya ba mu labari kan haddathani abi babana ya bani labari حدثنا حفص بن رياض حفص بن رياض يا بام الأباري حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يبعثوا إلى مقابلة برجل من العقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر جيس بسعيك وأنقرضوا مدى كفر الجبا كرفة تاكينا daga cikin dabbar hakika wannan hadisi rawahu al-baihaqi al-imam al-baihaqi ya fitar da shi bayani ya gabata akan shi mafi yawa da rijal ne na al-imam al-bukhari yace min hadisi Husayn ibn Zaid an an Ja'far ibn Muhammad an Abi an Jaddi an Ali an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Fatimata an dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyida Fatima fa qala zini sha'ar al-Husayn ya auna gashin Husayn wa tafatta fi bi waslihi fidda ki sadaka da fatan kwacin shi da azarfa wa a tilka da rijil al-aqiqa ki bai wa unguwar zoma kalfatar dabbar aqiqar رواه الخو- ورواه الخميدي akwai wanda kawai babu wawu sai an sa rawahul khumaidi amma akwai wanda ya zuwa rawahul khumaidi an husayn an ja'far ibn muhammad an abi anna aliyan a'san qadila tarijil al haqiqa hadith da abi talib da kai ya dauki karfata ya bai wa unguwar zoma waqtu lifa an yi sabani hal yudu ajidai hannasu kama yuqalu bil walima shi naman hakika in aka gama gyara shi da sauran abincin da ke tare da shi shin za a gayyaci mutane su zo su haɗu a wani wuri kamar yadda ake yi a walima au yuhuda wala yuda an nasu ilaiha ko ko za a raba wa mutane ne a bi su da shi inda suke ba tare da an kira su ba fakala shine lokacin ba da amsa yace fakala abu umar ibn abdulbar ibn abdulbar yace a cikin at-tamhid kenan da matul muwassai min al-ma'ani wal asani da kuma al-istizkar yake ta qawlu malik to maganar sai da aliman maliki ya fada inna hu yuksaru iwamuha ya halatta a karya kashin dabbar hakika wannan mun tattauno ya halatta wa yut'amu min al-jiran a ciyar da makauta daga ciki wala yudu ar-rijalu kama yuf'alu lil walima ba a gayyatar mutane su zo gidan da aka yi haihuwa ko wata mahada su ci abincin suna wala a'rifu ghayrahu kari hadalika ban san wani shi ba da ya kyamaci haka kuma wannan maganar da ya faɗa haka ya kamata suna ka a aika wa mutane da su buɗe ƙofar da za ka yi a hadu kuma buɗe ƙofa ce ta wasu bidiyoyin da wasu miyagun al'adun su shigo to da dama wata wani kankanin al'amari sai ya jawo wani babban al'amari ya taɓa rayuwar duniya ya taɓa rayuwar lahira ba da ce wannan ba'adam Allah madaukakin sarki shine masani kula ka a takaice wannan fasalin na goma sha bakwai abin da yake tattaunawa zuwa ake ba da barahika za ba ƴan uwa za a ba talakawa sannan masu abin za su ci kaga ke ne zama na tabbas ka san talakawa na yana da muhimmanci shi yasa suke cewa naman hakika ba kamar zakka ba kaga zakka ana baiwa jinsi takwas amma naman hakika kawai al-fuqara wal masaki sai dai ka san da za ka yi kyauta da shi wanda ka ga soyayya za ta sa ka bayar ba za ka bincika cewa to wani ya ci karfin naman ba za a ba shi ba amma wancan kaso na talakawa kuma talakawan cikin makwabta a tabbatar an ba su bayan an gyara an kyautata shi ya zuba ya kai masu har inda suke ba tare da an kira su zo sun taru ba dan kana cewa a taru to kuma wani abu zai iya biyo baya to saboda ne lokaci sai mu daga nan اللي يكذب الله ولا لا كل إلا الشيء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم